أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبثقت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد من فاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani daga cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf mun sani ne muna nan ne a cikin waɗannan ayoyi wanda suke magana akan matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da labarin siyakin kissar za ka kamar an ɗauko ta ne daga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi Musa alaihi salam wato tun daga Allah zina ya tabi unar rasulan nabiyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to wannan duk in an lura sai aga kamar siyakin aya ana magana ne ma da su mutanen annabi Musa ko kuma ana magana da annabi Musa ne amma magana ta kunshi su mabiyansa domin Allah zai juna hu maktuban wanda suke samun sa a rubuce fi taurati wal injil fi taurati wal injil maktuban indahu to kaga anan amma in ka kalli ayar za ka ga cewa wato ta zama shamila wacce take magana da kowa tana magana da kai kanka a cikin kasancewarka a ɗaya daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to tana magana da kai kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana waɗannan abubuwan da ya rarrage gare mu ya murhu bil ma'ruf din nan dai kowa daga ciki ya san da shi ake tunda mun yi magana a kai har Allah yana yaban al'ummar annabi muhammadu ma saboda al'amru bil ma'ruf كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله haka nan kuma ya mayi umarni da azama haka yake wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar so wannan yana nufi kenan abinda ayar ta zama shamila ta game kowa da kowa daga cikin al'ummar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kenan kowa zai shiga ciki sannan a yayi magana akan wannan isr din nan shine yaba anhum israhum israhum din nan mun yi magana akan alƙawari mun yi magana akan nauyi kuma ya zo duka alkur'ani israhum dinnan kaga la tahmil alaina isran yana nufin nauyi sannan wancan israhum dinnan kuma akwai isr kuma na alkawari na aqarrartum wa akhadtum ala zalikum isri wanda muka ce to shi kansa ai ai alkawari shi ma dama ai nauyi ne saboda haka kaya ne shi ba wannan israhum dinnan haka jumhur na qurra suka karanta shi baki daya akai na Isra'il in ban da Ibn Amir. Ibn Amir ya karanta shi da jam'i ya ce asarahum asarahum shine a shafi yake cewa wa asarahum bil maddi wal jam'i kullila saboda haka an yi an yi an ce asarahum amma duka haka yake magana kai akwai wata riwayar da aka yi dai har wayo daga Ibn Amir din ya karanta shi da wa asarahum wa yadau anhum asarahum yayin da akwai wata kuma riwaya daga wajensa kuma har wayo dai yace wai zaw an usurahu to amma dai wannan dai wacce karanta da ita asarahu ne yayi magana akai akwai wata gwaninta da Allah subhanahu wataala ya cusa a nan wajen israhum kaga in ka kalle shi ya zama mufradi amma sai ce wal aglal allati kanat alaihi saboda haka sai ya kutso da kalmar israhum a matsayin ba jam'i ba amma ya kawo al'aglal shi kuma a matsayin jam'i to wannan shi ma yana daga cikin gwanintan alkur'ani to amma abinda malamai suka ce suka ce isru din ai in mun kalle shi zamu ga masdari ne to tunda masdari ne babu bambanci akan mufradinsa da kuma jam'insa duk abin da yake nufi yawa ne Allah subhanahu wataala yana yin wannan abun khatamallahu khatamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم kaga sai kawo sakin a tsakiya bayan ya ce qulubihim yayi jami'i ya ce absarihim a gaba shi ma yayi jami'i amma nan kuma sai ce sam'ihim to wannan dama yana magana akai shine inda yake cewa muhtiina muqni'i ru'usuhum ru'usuhum la yartaddu ilaihim tarfuhum ba atrafuhum ba wa afidatuhum shi kuma jami'i hawa to don haka wannan gwaninta ce ta alkur'ani in zancen wani ne daban ba ba a iya samun irin waɗannan lunguna din a cikin sa to annabi Muhammad shine mai dauke mana nauyi mai sauke mana ababen da suka dame mu mai kwakwance mana da baibayin mu to don haka wanda suka yi imani da shi suka taimake shi suka girmama shi suka bi hasken da aka sauka tare da shi alkur'ani kenan ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo Allah ya sa muna cikin su قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل كذا يا يا محمد كشي يا أيها الناس يا كومتاني إني رسول الله إليكم جميعا ni manzo ne na Allah gare ku baki daya Allah din nan allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda shine ke da mulkin sammai da ƙasa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu yace shine la ilaha illa huwa wanda babu wani ubangiji abun bauta sai shi yuhyi shi ke rayawa wa yumiitu shi ke kashewa dan haka fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa annabi annabin nan al-ummi ummi din nan wanda mun yi magana ummi din allazi yu'minu billahi wanda shine yake yin imani da Allah wa kalimatihi da kalimomin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum tahtadun ko kun samu shari'a ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzo ne na Allah gare ku baki daya wannan aya tana nuni akan ganewar manzancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akan dukkanin mutane baki daya akwai ma ayar da suke ganewa baki daya take wato kar in kana magana akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kar kai magana akan cewa wai ahlul kitab waɗannan ai yahudu da nasara ne suna da littafin su a'a Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce tabarakan lazi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira Allah ubangiji ya girmama ya ɗaukaka wanda shi ya saukar da littafi akan bawansa dan ya zama mai gargadi ga mutane baki daya saboda haka lil alamin aka ce anan al alamin baki daya kowa da kowa ba maganar zancen mutanen gari kaza bane ko wadancan mutanen gari kaza ba wannan bane alami sannan alqur'ani ya gaya mana cewa duk inda aka ji labarin qur'ani to manzancin manzon Allah ya kai wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag an yi min wahayi wannan alqur'ani dan yi muku gargadi ku particularly wa man balag da kuma duk wanda qur'ani ya jema ba dan haka duk wanda ya ji labarin alqur'ani to manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar masa kuma ya je shikenan kuma yanzu haka wannan yake sannan kuma su kansu a utul kitab din ko ahlul kitab din Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana alqur'ani ya ce wa wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alayka al balagh kaga kuma manzanci ya kai musu ka gaya wa waɗanda aka ba wa littafi da ummiyi ne wanda ba a ba littafi ba ku ce ka ce musu a aslamtum kun musulunta fa in aslamu in sun musulunta fa kadin ta dau sun shirya wa in kawai ku suka bijire fa inna ma alaikal balagh kai isar wace ta ka kaga manzancin manzan Allah ya kai har zuwa wajen su kenan kuma yana magana akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru maw'idu wanda duk yace ya kafirce da shi daga al-ahzab dukkanin jama'a fannaru maw'iduhu to makomarsa ita ce wuta nan ne inda aka mara alkawari dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama risalar ta shamila ce amma ta game kowa ta game ko ina kuma manzon ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na ga mana ya je har wajen aljanu Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana yana cewa istarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤذن في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولا آية Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce hatta waɗansu jama'a daga cikin aljannu sun ji sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an sun tsaya suna sauraron al-qur'ani falamma hadaruhu yayin da suka zo inda ake karatun qalu ansitu sai suka ce kowa ya tsaya shi falamma qudiya yayin da aka gama karatun wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma wajen mutanen su suna gargadi me suke cewa ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun ji wani labari ko mun ji wani littafi wanda an sauka da shi ne bayan annabi Musa amma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da suka gabace shi yahdi ila al-haqq yana shirarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim da kuma tafarki ne kace alqur'ani suke ya qaumana ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu to ku ansa kiran Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim idan kuka amsa kiransa kuka imani da shi to zai gafarta muku zunubanku kuma zai tsayar da ku daga azaba mai radadi wanda duk bai amsa kiran Allah ba to ba zai gagari Allah ba a ban kasa kuma ba wani majikincin lamarin da zai kare shi daga wajen Allah waɗannan su ne mutanen da suke cikin bata mabayyani ulaika fi dalalin mubin to kaga wannan aya ta nuna cewa haka aljanu sun dauki sakon manzon Allah sannan ya faɗa a farkon suratul jinni na cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به هذا نفس القرآن يعني الجنوب سنجي القرآن استمع نفر من الجن فقالوا سكت إنا سمعنا قرآنا عجبا من جوانا القرآن أبو كرم كوامي فما مايكي يهدي إلى الرشد ينا شرير وزوى شريع فآمنا به من إيمان به ولم نشرك بربنا أحدا وأن هنا نوني akan cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama risalar sa ta game baki daya sannan wata aya take cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ga baki dayan mutane kake mai bishara mai gargadi to wannan kaga ya ce na amma ita waccan aya ta suratul furqan tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin ta ga mai baki da ita ce duka baki da ta tattaro su ta hada su a waje daya shi yasa lokacin da Abdullahi bin Salam aka ji shi a wani mutum yana tambaye sai yana cewa shin aka maka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce shine mafifici a cikin mala'iku baki daya ko a cikin mutane a cikin halittar Allah baki daya yake ya kwarai kuwa yace har mala'iku sai ya yi dariya ya ce masa mala'iku ai wata halitta ce daga cikin halittar Allah shi Allah alam alam ya yi ya yi alamul mala'ika ya yi alamul ins ya yi alamul jin ya yi alamul kuyur ya yi alamul wuhush ya yi alamul haiwan ya yi alam alam alam har aka zo alamul arwa alamul ashba alamul anwar duka baki daya alam alam alam alam ne yace wa inna akramal khalqi ala Allah Abul Qasim Rasulullah amma wata cikin halitta kaf baki daya bai na ma tobo ka ce wai ko wani ko wani suwani ko a cutar da kanka in dai magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to magana ta kare kuma yi babu wanda ya kai shi babu matsayi babu mai matsayin da ya kusanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a hakan ma duk wani abin da ake gani a kai shi shekh lisa yake cewa ai inuwar kawai aka gani wa ma ri'a min khairi anani muhammadin siwa zillihi ma hizzalali musabbaha ba abin da aka gani sai inuwar sa amma ba a ga komai ba daga cikin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai ake cewa ba yanda za a san hakikalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki kare babu wanda zai iya sanin hakikalin sa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganar da ya faɗa shi ma ya faɗi maganganu a hadisai da yawa waɗanda suke nuni akan ganewar manzancin sa idan za mu fara da hadisin Jabir radiyallahu anhu wanda Bukhari da Muslim suke riwaya na utitu khamsan utitu khamsan lan yutahunna nabiyyun aw ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahr wa uhillat li al-ganaim wa lam tuhal li ahadin qabli yace sannan waju'ila fil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin rajulin min min ummati adrakathu salah falyusalli yace wa utitu shafa'a wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma wadannan abubuwa guda biyar ba a taɓa ba wa wani mutum ɗaya ba daga annabawa ne ko ba annabi ba sai ni kadai kafin ni ba a ba wa kowa ba kuma tun da aka bani ba za a ƙara ba wa kowa ba ai ba wani annabin ma a bayan ka balle kai wannan akai ai saboda haka babu wani wanda yake rarimin wannan darajar abubuwa biyar din nan ba wanda aka bani aka bawa sai ni yace an taimake ni da razana makiyana tafiyar shekara wata guda idan manzon Allah ya tinkari gari zai je yaƙi kafin ya zo garin wasu malamai suka ce kafin ya zo garin da wata ɗaya za su rika jin fargaba da tsoro wasu suka ce a'a kafin ya doso garin da tafiyar wata guda wanda tafiyar da suke tsakaninsa da ita ta kai nisan tafiyar wata guda to za su rika jin tsoro da firgici saboda haka tun daga nan za su fara losing hope ɗinsu sannan sai ce kuma wa uhillan liyal ghana'im an halatta mun ganimomi walam tuhal ba taɓa halatta ta ga wasu ga wasu halittar ba ko wasu annabawan ba kafin ni waju ila hiya al-ardu masjidan wa tahura aka sanya mun kasa ta zama masallaci kuma tsarkakakkiya duk inda mutum sallah ta same shi sai ya sallah idan akwai ruwa sai alwala amma idan falam ta jidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiban shikenan kam fa hudu wujuhikum wa aydikum saboda haka shi ma wannan yana nufin haka ju ila al-ardu masjidan wa tahura din kenan dan haka duk mutumin da sallah ta same shi a cikin al'umma ta yi sallah wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne shi kadai amma ni sai aka aiko ni gamewa baki daya wato ni annabi ne na duk wanda labarin manzanci na ya je masa ina ga mana wannan zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإذ قال موسى لقومه wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila haka ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kowa da kowa wannan hadisi na Jabir sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun ruwaice shi da lafuzza daban-daban amma duka guda biyar masu huditu kamsan kamsan din kaga shi akwai na Jabir din akwai na Abdullahi bin Amr bin al-As akwai na Abdullahi bin Umar akwai na Abdullahi bin Abbas akwai na Abu Musa al-Ash'ari akwai na Abu Huraira duk kamsan kamsan kamsan sannan akwai masu shida huditu sittan wanda farko riwaya Abu Huraira wanda ta zo a cikin Sahih Bukhari yana magana yana cewa غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر da ita ya fara a ƙarshe kuma sai ya rufe da cewa wa inna sahibakum hadha aw wa inna sahibakum la sahibu liwa'il hamdi yawmal qiyama wannan mutumin naku shine ma abucin tutar yabo da godiya ranar tashin alkiyama lahu qubbata laulaka تمشط واشفعا تشفع وعمري ذاك أرفع منزل وحاز لواء الحمد والفقر سيدا للآباء والأبناء أفضل مرسل shi ne yake da wasu darajoji guda biyu wanda babu wanda ya kai shi a wannan darajar ta farko akwai laulaka ba dan kai bada ba komai ba sai san tuta washfa an tushaffa ita ce ta biyu tambayi a ba ka yi ceto a karba ka ji fa adamu fa dubi hadisin ceto mana tuno da hadisin ceto na sayyidina umar adamu za a je wajen sa a tambaye shi ta ba ruwana ni ina da matsala an ce kan naci ta ciya naci duk da ya ce ya yafe in ya taso ta ba nuhu ya ce ni da ne addu'a aka halakar da duniya rabbi la tuzra ala al-abdi min al-kafirin da yara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wala yajidu illa fajiran kafara idan aka ce me yasa kace aka halakar da su nuhu bayan ka san in ka ce mu yi abu muna yi saboda kai dan dan gatan mu a zo ka annabi ibrahim ya ce a ni ma akwai matsala na sassare musu gumakansu sun zo sun tambaya na ce wal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yaqulun wani kauli kuma aka ce a ya ce fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni fasil to haka dan kar ya fita ayi wannan bautar gumakan da shi a zo kan Musa ya ce a yanzu da na kaurawa bakin taimari daga rabiyar fada in yanzu aka binciko ni fa annabi isa alaihi salam bai ce ai laifi bai ce amma kuma ni fa akwai matsala dan ana mun bauta ana cewa ni ubangiji ne da ni da mahaifiyata kowa zai turo dan uwansa adam ya ce ku je wajen nuhu nuhu ya ce ku je wajen ibrahim ibrahim ya ce ku je wajen musa wajen ila koshi musa ya ce ku je wajen isa wajen ila koshi annabi isa ya ce ba wanda ya shiga mahaifiyarsa ita sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an zo da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ana laha ana laha ki da mata wace da mata wace kamar da ma na bari ku gama shan rawun ne saboda haka san tuɓa tambayi a baka ka ji gata mala tambayi gan a baka ba maganar a tambaya ba ne a tsaya a saurara a ga ya dace a bashi ko bai dace ba a a roƙi a baka yi ceto don mu karɓa mu ce mun zartar wa umri shehu ya to wannan na rantse da rayuwata za ka arfa ubangiji mafi girman matsayi kenan dan ranar ne kowa ke komawa baya wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu wa yadnu hamidan wa muhammada wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullah akrim bi ayna ko wani annabi cewa yake makaina amma manzo Allah al'umma ta yake cewa har ma yana kusantowa ba wanda ya ce komai illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya mar izini kuma manzon Allah ne ya wai saboda haka haka yake to wannan mawqitu shafa'a an bani ceto to kuma shine a can wajen shine yake cewa wa hazali wa alhamdi ya kuma taro tutan nan ta yabo da godiya wal fakhri da al fakhri sayyidan lil aba'i wal abna'i kaga shugaban iyaye da 'ya'ya kenan afdali mursali fiyayyen manzannin Allah alal itlaq ka kashe kawai karkai kai ba wani wanda zaka ce ga matsayin sa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu kabirin indahu la kabir duk wani babba a wajen manzo Allah karami ne to a cikin wancan riwayar ta Abu Huraira na fitan din nan to sai ya ƙara da wannan wa inna sahibakum la sahibu liwa'il hamdi yawm al-qiyamah saboda haka irin masu sistan suka ta akwai ta Abu Huraira akwai ta Abdullah bin Umar har wa yau akwai ta Abdullah bin Amr bin al-As a waccan ta biyar akwai ta ta Abu Musa al-Ash'ari sannan akwai ta Abu Dharr al-Ghifari a cikin masu shida shida wato kenan a cikin riwaya din akwai masu bakwai biyar biyar akwai masu shida shida alhamdulillah mun har hada wannan hanyoyin na wannan hadisai masu biyar da shida din da hanyoyinsu da rijal din da kuma sahabban da suka zo a wajen mun yi juz'i guda nasa muna fata Allah subhanahu wataala ya bada damar da zamu buga shi insha Allah dan a ƙara amfana saboda ɗalibai to shine an aiko shi zuwa kowa da mutane da aljanu a cikin riwayar kan ta baya na wuri to kamsal akwai wata riwaya ta Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shi a cikin maganar da yake faɗa ma sai ce wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad haka akwai wata riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari ita ma take wa bu'istu ila al-ahmar wal aswad to aka ce al-ahmar wal aswad din aka ce da aljanu ne da mutane dan haka shine abinda ake magana akai kuma zaka ji nassin alqur'ani yana nuni akan cewa ana magana da su dan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibani an ce wannan tasmiya da ake yi ana cewa mutane da aljanu da su ake saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da su ne dan haka manzancin annabi Muhammad ya game ko ina ya game kowa duk wanda ya ji labarin manzancin manzo Allah to al'amari ya je masa Muslim da Imam Ahmad suna riwayar hadisi akwai na Abu Huraira akwai na Abu Musa al-Ash'ari baki ɗaya su suna riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa musamman a lafazin Abu Musa al-Ash'ari na wajen Muslim yana cewa wallazi nafsi biyadihi لا يطمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا دخل النار na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa babu mutum ɗaya da zai ji labari da sannan ya rasu ko ya mutu bai yi imani da ni ba face sai ya shiga wuta in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji labarin sa an je ka ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ba magana mai san wani abu kuma komai kuma ya yi expire yanzu sai kuma nasa kaɗai in mutum ya bi shi kenan ya bi wanda bai bi ba kuma to ranar tashi alƙiyama zai gani dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga kowa kuma an aiko shi zuwa ga kowane halitta baki ɗaya ta Allah madaukakin sarki قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafifici shine manzon kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana wasu abubuwa na tarnaƙin yadda za mu yi rayuwarmu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a yi wani abu a wata al'ummar idan mutanen wata al'ummar suka yi wannan abun sunansa sun yi daidai amma mu in mun yi to ba daidai bane a wajen hatta kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana kar mu rika kiransa irin kiran da muke wa junan mu la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kiran da za ku rika yi wa junan ku rika yi masa Abdullahi bin Abbas yana fasara wannan ayar yana cewa kar ku ce ya Muhammad kadai sai dai ku ce ya Rasulullah ko ya Nabiyallah ko ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasul ko ya abal qasim haka ake so ka tambaya ko kai faɗi wata magana wacce take nuni zuwa ga alkunya da kambamawa gare shi ba na kawai ka zo ka faɗe shi kamar yadda kake faɗa ba magana in za ka yi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala tajharu lahu bi qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun kar ku rika yin magana da shi irin yadda kuke wa junanku dan kar aikin sai ba shi sanda zai ba shi ba ku sani ba aikin sanda zai ɓaci ba a sani ba haka yake kuma za ka ga cewa al'umman annabawa da suka gabata kowane annabi Allah subhanahu wata'ala yana faɗar ga yadda aka yi ga laifi ko ga wani kuskure wanda aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ce to gashi ɗaya ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أزوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين yana cewa ya ubangiji to na fai na fai laifi ya Allah ka yafe in baka yi gafara da jinkai gare mu za mu tashi muna cikin tabaku Allah ya ce na ya ce masa ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا haka ma sai kadai annabi Musa alaihi salam da ya fara fadi aka mutu ya rabbi ni zalamtu nafsi fa ghfirli fa ghafara la yi mun gafara Allah ya gafarta masa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa'tum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillahi innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab har zuwa can baya idza qalu ala Dawud fa faja'a minhum قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وألزمي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى عاجز وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك ya nemi gafarar ubangijinsa ya faɗi yana mai sujada ya koma zuwa ga Allah fa gafarna lahu zalik amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana ta illa fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nafsan aziza Allah ya gafarta Allah ya gafarta ma abinda ke akwai in akwai da abinda zai zo baya in zai zo kana magana kuma da masuni ne in za a yi an yace wanda aka yi a baya an yace kaji ba suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakin baki ya kyale sai bar su a gida ya ce a zauna a gida ba sai an yi wannan ba a kai Allah subhanahu wataala yana so ya ce musu ya rasulullah ai da ba a ce zauna ba amma kafin a yi masa mu'ataba sai da aka fara yafiya aka ce afallahu an lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibi to dai Allah da ya yafe maka amma me yasa ka mutu izini su zauna a gida da ka bari mana har a gane masu gaskiya a gane masu ƙarya ana so a ce dan me yasa aka mutu izini amma sai da aka bada cewa to mun dai fa yafe fa saboda haka kiransa ma ba za ka iya yi ba a ciki ina ga mana annabawan Allah kowane manzo Allah subhanahu wataala idan aka taba shi Allah yana ba shi dama ne ya kare kansa don haka annabi Hud ya zo suka ce inna la naraka fi safahati wa inna la nazunnuka min al-kadhibin yace qala ya qawmi laysa bi safahati walakin ni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin a can baya annabi Nuhu alaihi salam suka ce inna la naraka fi dalalin mubin shi ma aka ce ya bada amsa shi kala ya qaumi laysa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun shi ya bada amsa da kansa haka annabi Musa alaihi salam da ya je wajen Fir'auna Fir'auna ya ce masa ai inni la azunnuka ya Musa masrura annabi Musa shi ya bada amsa da kansa yace kala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ni kuma ina da san kai fir'auna masbura ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a taba shi to Allah ne yake karewa ba shi ake bari ya bada ansa ba suka ce a ai mahaukaci ne Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa ma sahibukum bi majnun أولم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة حتى الله سبحانه وتعالى يكي مغنى أتوك suka ce ai abinda aka zo da shi din abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ko dai waka ce ko bokanci ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kare to ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin suka ce to bokanci ne ce wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru tanzilun min rabbil alamin sauƙaƙƙen abu ne daga ubangijin talibai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abin da kake zuwa da shi mene ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzira ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تشتجعون إلا رجلا مسحورا ألا يكرم مجانا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'ti billahi wal malaikati qadila aw yakun laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina lirqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u Allah ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wa ma mana an nasu an yi bin izahu ila illa an qalu abba asallahu basharar rasula kul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da ya zama babu mutane aljai babu babu mala'iku a duniya shi yasa ba mu saukar da mala'ika wannan ba ba za mu imani da kai ba har sai kai mana kaza har sai kai kaza sai ka taka ka je ka dauko mana wani a a littafi daga sama ko ya zama kana da wani gida na zinariya da azurfa ko ka hau zuwa sama ba za mu imani da wannan hawan naka ba sai ka saukar mana da littafi da ka hau sama Allah subhanahu wataala ya ce masa ka ce subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula yace an karfi ya tafi daga ubangiji ai annabi ne mutum da kuke cewa me yasa ba za a kawo mala'iku ba yace da a ce akwai mala'iku da suke zaune a ban kasa suna rayuwarsu a nutse da mun saukar musu mala'ika su ba suka ce asatirul awwalin katabaha ne fa hiya tubla alayhi bukratan wa asila a cikin suratul furqan wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tubla alayhi bukratan wa asila Allah ce qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima wannan zantukan mutanen fari ne ai ai wannan zantukan mutanen fari ne kawai yake yana rubutawa ana masa imla'in su da safe da yamma Allah ce kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ubangiji ne wanda ya saukar da shi shine ubangijin da ya san koye a sama da ƙasa kuma innahu kana ghafurur rahima to ka gani wannan wasu kace in haza illa in tarahu wa anahu alaihi qaumun akharun Allah ya ce me faqad ja'u zulman wa zura wasu mutane suka taimake shi saboda haka a wannan irkun istarahu idan ƙarya ne ya kirkira wa anahu alaihi qaumun akhar wasu mutane suka taimake shi kuma suka zo suka tattaru suka kewaye shi Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da zalunci kuma sun zo da kiran ƙarya saboda haka Allah madaukakin sarki shine yake mai da raddi duk lokacin da aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka shakku a cikin misalarsa ko nubuwarsa ko isar da sakonsa wannan yana nuna maka wani magana yana nuna maka afdaliyatin nabi ne sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya to shi ma wannan wani maudu'i ne musamman mai fadi wanda ake faɗaɗa magana a cikinsa wannan je mun dan duka dan ne akai an an tattaba saboda inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne baki ɗaya zuwa gare ku jami'an hali ne an ce an yi masa haka hali ya samu nasaban sa ne saboda hali baki ɗaya alladhi lahu mulku samawati wal ardi alladhi lahu mulku samawati wal ardi innan wannan jimlar malamai sun yi mata iradi kashi uku wasu sun ce jimla ce an yi jimla ce majruriya a bisa sifa na Allah kamar yadda na faɗa jiya Allah inna rasulullahi allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit saboda haka kaga bisa ga haka tunda an ce Allahi ya zama majruri to abin da ya biyo a sifar kama sai ya zama majruri saboda haka jingar an yi ta ne akan jarra wasu kuma suka ce a'a an yi ta ne akan nasba wato nasban nan kamar a ce shi kuma halin wannan Allah ɗin to shi ne allazi da mulku samawati wal ardi wasu kuma suka ce a'a jimla ce wacce take akan raf'a saboda haka bisa ga haka wato jimla ce musta'anafa har ma kenan za a iya yin takdirin wani mubtada kamar a ce huwa allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu to wannan shine abin da suka yi magana a kanka fa aminu billahi dan haka ku imani da Allah allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa wanda ba wani ubangiji sai shi yi mai rayawa wa yuhi mai kashewa fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzon nan nasa annabi annabin nan al-ummi ummi dan uwa kamar yadda muke faɗa a baya wanda wannan shine allazi yu'minu billahi wanda yake yin imani da Allah amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi dan haka shi manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi mu'mine ma sun yi imani saboda haka allazi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa kalimatihi da kalimomin Allah wannan kalimatihi din malaman tafsir sun fasara ta da zantuka da yawa akwai riwaya da aka yi wacce ibnu jarir yake yi daga Allah bin Abbas ya ce wannan kalimatihi din littattafan Allah ne akwai riwaya da Abu Shaykh da Abu da Ibn Abi Hatim suka yi daga Qatada shi ma ya ce littattafan Allah wanda aka saukar yayin da aka akwai wasu malaman tafsir da suka ce wa kalimatihi din ana nufin annabi Isa ne alaihi salam annabi Isa alaihi salam innamal masih ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu anna Allah yushriki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn maryam saboda haka kaliman Allah ne shine Allah subhanahu wataala yace to shine ake wa kalimatihi ana amma sai aka ce to in bisa ga haka ne kenan za a iya karanta shi da wa kalimatihi da kalmarsa sai a yi ifradinsa kar a yi zargi kamar yadda ya zo a nan wa kalimatihi da kalmominsa to amma in ka lura zaka ga cewa wacce ta hada waccan ta ce littattafan Allah to shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to kaga saboda haka ya zama littattafan Allah ake nufi waɗanda Allah ya saukar su ne kalmomin Allah ne kalmar Allah a nan wajen ba a kafi ko yaya take ba amma yawanta wato a bisa ga haka ba za a yi kididdige ta ba kenan dan haka waɗanda suka ce littattafan Allah ma sun takaice qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله da a ce koguna jami'in kogin na ni koguna ake cewa ko koguna za su zamanto kamar tawada walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da a ce duk abin da ke cikin bishiyoyi na duniya baki daya su zama alƙaluma wal bahr yamudduhu shi kuma kogi su zama tawadu kuma wannan wal bahr kogin da yake wai babu muhit yamudduhu min ba'di sab'atu aqhurin a samu koguna guda bakwai su ƙara mar madadi su taho su shigo cikinsa duk a haɗe a zama tawada ma na fi dukkan kalimatu la sai za a rubuta da kalmomin Allah ba za a ƙara ba kun lau kana baharu midadan li kalimati rabbi da zai zama tawada wajen rubuta kalmar ubangiji na da nafidal baharu da sai ya ƙare kan an tafara kalimatu rabbi walau ji ina ji mutunihi ko da za mu ƙaro wani abu madadin ya zama tsari jadi akan wannan saboda haka nan kaga a nan wajen amma ya ce wa kalimati saboda haka kalmomin Allah ba shi daya wacce ka sani da wacce baka sani ba mu kamar yanzu a ce wa kalimatihi ayoyin alqur'ani ma ay kalimatihi wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun ko kun samu shiriya kullun la'alla ina ga mana abinda yake a wajen malamai a ka'idar ta aluga la'alla tarajji fata ne amma cikin zancen Allah littahate take zuwa tabbas la'allakum tahtadun dan saboda tabbas za ku shirya ba za a ce la'allakum tahtadun dan saboda wata kila kun shirya bayan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah da sauransu dan dai tabbas kun kuka haka to an yi haka an ce la'alla littarafi take zuwa a sauran zantuka amma a cikin zancen Allah litta haqiqi ne tabbas ne ake da ita na'am to wannan shine ayar da take magana a kai na'am
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى daga cikin jama'ar annabi Musa ma akwai ummatun wata jama'a wanda yahduna bil haqqi suna shiriya da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shine suke yin hukunci kuma suke yin adalci wannan abin da aka yi magana a kansa kenan wa min qauli Musa din nan akwai maganganu da malaman tafsir suka yi a ciki amma daga cikin su akwai wata garibiya wata ita tafi garaba da tafan tafsir kamar su Alhaji Ibn Kasir ya kawo shi a cikin littafin sa a tafsir ɗinsa al-qurtubi ma ya kawo shi a cikin tafsir ɗinsa amma sun yi magana ne akan isnadin ainihin wanda ya fara kawo shi din ibnu jarir ne at-tabari ibnu jarir at-tabari da isnadin sa zuwa ga wani mutum da ake ce masa ibnu jurayj ibnu jurayj shine yake cewa wannan wa min qawli musa ummatun ya'duna bil haqqi innan wato abinda ake nufi shine bayan annabi Musa Allah ya karbi kayansa sun samu rarrabuwa a tsakaninsu sun kashe annabawa domin karka manta Allah subhanahu wata'ala da ya ce mana waktara Musa qaumahu 70 rajulan libiqatina a cikin ayoyinmu na baya akwai riwaya wacce ta ce waɗannan guda 70 din bayan an tashe su daga wannan mutuwar da suka yi bayan rajifa ta sake su kenan dukkaninsu an mai da su annabawa dama kuma yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi bani Isra'ila inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa qala musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka ya sanya ku annabawa kuma ya sanya ku sarakuna wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin saboda haka akwai annabawa da yawa a cikin bani Isra'ila to waɗannan dukkanin su bayan an kakkashe annabawa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa suna kashe annabawa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi fadlihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qadmuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil bab hazwa da wa qatlihim al-anbiya bi ghayri wa naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya bi ghayri haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf wannan kashe annabawa ne ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير الحق to amma da aka yi haka sai suka kasance sun rarraba to an ce sai wani tipu daga cikin ƙabilarsu shi guda ɗaya sai ce to shi ba ruwansa da banu isra'ila sai ya tsale su sai ya shiga cikin duniya to wai ana magana aka ce dan kar su bi shi sai Allah ya yi musu wani rami nafak suka yi ta tafiya a cikin wannan ramin har sai da suka samu shekara ɗaya da rabi suna tafiya saboda haka ba su tashi kulla ba sai a bayan ƙasar sin china saboda haka tsakaninsu da inda mutane suke akwai kogi wanda baya bari a je wajen su baya bari kuma su su zo wajen mutane amma wai suna nan suna yin aiki irin alƙiblar mu suke kallo sannan irin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke amfani da ita wannan haka aka yi magana akan wannan a wanda nake ga mana Ibn Jarir shi ne fara yi wa Toyota da Islam ta zuwa da Ibn Jurayj amma dai akwai garaba kwarai da gaske akwai bakunci a cikin irin wannan kuma sannan ya kamata a ce sun yi tafsirin da ko kuma kyanta ko rashin kyanta a al-Qurtubi shi har sai ma ya kara da cewa dan haka a lokacin Isra'i da Miraji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jibril ya zo da shi wajen manzon Allah ya je ya sanar da su yadda ake yin abubuwa ya koya musu sallah ya kuma gaya musu alqur'ani tunda ai lokacin nan sallah ce kawai aka saukar lokacin da ya dawo da Isra'i da Miraji to ya gaya musu wannan ya koya musu kuma har ma ya musu tambayoyi yake ce musu to a ya kuke yi kuna da ma'auni da na mudu da na sikeli suka ce ba mu da shi yace ya kuke yin rayuwar ku to suka ce ai kawai muna shiga mu sari daji ne sai mu yi noma kowa ya noma in an tashi sai mu tara shi a wani waje duk wanda yake so sai zo ya tsiba ya ci haka ake yi ba wani wannan na wani ne wannan na wani ne yace to ya naga gidajen ku dukkanin su kansu daya ci saboda suka ce kar wani ya zama ya ci wani saboda haka sai suka daidaita wani abun anan to to kuna yin ƙarya ko suka ce a idan muka yi ƙarya ai wuta ce za su zo daga sama ta ɗauke mutum haka dai abubuwa na ban mamaki to ya naga kaburburan ku a bakin kofar gidajen ku sai saboda mu rika tuna lahira da mutum ya zo ya gaza kabari a bakin kofar gidansa na babansa ne wataƙila ko na mamarsa ko na yayansa ko na ɗansa ko na ƙaninsa ko na matarsa ai kaga zai ga cewa ai ga wannan abu ba zai manta da shi ba kenan ولا ما قال صلى الله عليه وسلم يا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة da na hana ku zuwa ziyarar kabari yanzu ku je ku ziyarta dan tana suna muku lahira saboda haka gashi a bakin kofar gidanka har ma akwai an ce riwaya da aka yi magana akai aka ce wai sai ce musu to kuma na ga ko kayan kuma ba sa yin datti suka ce ai abin da yasa kaya ke yin datti ko su tsufa dan ana yin saban Allah a wajen saban Allah ido yayi hanci yayi baki yayi kai ne kullum akwai abubuwan ma da mu yanzu ba ma a ɗauke su ba a matsayin ma saban Allah ba yanzu kamar zama a yi gulma ɗin ai ba a ɗaukar sama a matsayin sabo ko har ma an ware daban ana ganin za ka zauna a hira a yi ta gulma a yi ta maganar mutum amma ba a tunaninsa akan wai ba a ganin wannan a matsayin wai aiki shi ko Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma yake zubin qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da mutum zai fashi sai akwai raqib da atid ko raqibun atid yana rubutawa to kaga wannan kenan to amma dai wannan kissa da muka kawo kamar yadda nake gaya mana akwai garaba a cikin ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya saukar masa da cewa su a cikin Yahudawa ko a cikin mutanen Annabi Musa akwai mutanen da masu kirki ne ai Allah subhanahu wataala yake mana laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayati llahi ana al-layli وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين سوى ذلك كذا سوء ليسوا سواء بعدين ليسوا بجنا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون تجلس أقوم في إيماني فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون حتى أبو يتي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب هذا wani yana nufi akan cewa suna da akwai daga cikin su waɗanda suka yi imani da Allah allazina atainahum alkitaba yu'minuna bi wa min haula'i man yu'minu bi sannan kuma allazina atina hum lisan min qablihim bihi yu'minun wa idza yatla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bis sayyi'ati al-hasanata wa mimma razaqnahum yunfiqun duk wannan wannan ne allazina atina hum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wannan duk ayoyi ne ga sunan tili ba sai mun je wancan kissar da ba ta da asali ba amma kissar da ta ji asali a cikinsu wadda abu shaikh da ibnu abi hatim da ibnu munzir suka yi kawo da isnadin su zuwa ga sayyidina ali ibnu abi talib salamullahi alaihi shi yake cewa wato abu kusaran wannan aya za ka ya fasara ta da alqur'ani abin da yake cewa yake wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi yace lokacin bayan tafiyar annabi musa alaihi salam mutanen banu isra'ila sun kasu kashi saba'in da ɗaya dukkaninsu ‘yan wuta ne sai ɗaya tak wannan ɗayar ita ce wacce Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu ka ji wannan magana wa magana ce ne tsada kwarai da gaske sannan ya ce nasara su kuma da suka tashi sai suka kasu saba'in da biyu dukkanin su ‘yan wuta ne sai ɗaya ita ce wacce Allah ya faɗa a suratul ma'ida ya ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma'amalu akwai wata jama'a wacce take kan daidai ita ce ɗaya yace sai mu al'ummar annabi Muhammadu mu ma za a kasu har sai an kai saba'in da uku dukkanin sauran ba akan daidai suke ba sai guda ɗaya ita ce wacce Allah yake gaya mana a suratul araf can gaba yace wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun al'ummar annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan a asari wannan kadai ya ce waccan tana da matsala dan ba mu san menene ya ainihin matsayar ta yake ba a cikin da waccan wacce aka ce sun yi tafiya a karkashin kasan nan har suka yi tafiyar shekara ɗaya da rabi ومن مكة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صح دولة ذاك أنا أكتب أعظم فشا بيني وكفانا هنكو آه تو سيم سيم سيم أنا من كاسم مرارة ويهي أنكاس نتي أكرة أصرات منهما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا امين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسكنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته آمين.
ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا أغنيته ولا مريضا إلا علمته آمين.
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نبيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاسم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان آمين.
ربك رب العزة آمين.
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya